baya shine shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhuyi shine zai zo domin gabatar da wazi a halin yanzu kafin ya iso za mu kira alarama Yusuf Shaibu Sambo daga Bauchi ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga Alkur'ani mai girma kafin isowar malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير البرية وأذكر البشرية صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله من أيو الله تبارك وتعالى قوديا من أي صلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‘yan uwansa da sahabbansa duk inda suka bi shi kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna ciki Allah ka ji kan uwayenmu da iyayenmu da sauran jama'an musulmi muna addu'a wa malamin mu Sheikh Isma'il Idris da malamin su Sheikh Abubakar Mahmud mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta sa'i na ƙasa mufti na yan agaji Sheikh Sa'idu Hassan Jingir Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya ji kan mala Allah ya sa ya huta wani addu'a mujaddadi Sheikh Usman bin Fodwe Mala Abdullahi Gwandu sarkin musulmi Bello Allah ya musu jin kai wanda suka kafa wannan daula ta musulunci suka koma gare ka Allah ka gafarta musu muna yin addu'a Fadilatu Sheikh Muhammad Asani Hajingir da mataimakansa da shugabanninmu da ‘yan agajinmu da limamanmu da ladananmu Allah ƙara musu tsaro da kariya ƙara musu imani. wannan jiha ta gombe Allah ƙara mata albarka Allah muke roƙo mai girma gwamnan jiha wanda yake shi ne shugaban gwamnonin jihar arewa gaba ɗaya alhaj inuwa ya haya Allah ƙara mai albarka muna addu'a mai martaba sarki gombe abubakar shehu abubakar na uku Allah ƙara masa albarka babban malami mu da ya ziyarce mu a nan koma Grand Adi wanda yake duk wa'azi da za a yi duk karantarwa da za a yi duk gayyata da za a yi sai ka gan shi muna roƙon Allah malam baba liman Allah ƙara masa albarka ya ƙara masa kariya manyan malamai da suka taho daga nesa Allah ya ƙara mana albarka muna ƙarin addu'a ga shugaban majalisar malamai ta jihar Gombe wanda ya kira wannan taro na walima daman walima tana da salo iri-iri akwai na aure akwai na kaciya akwai na mutum ya dafa abinci ma a kira jama'a a kuma in an gina gida mutum ya yi in an dawo daga tafiya ana yi duka walimomi daban-daban to yau kuma wani irin na gidan ne shine aka yi kuma ga malam ya zo wani daga cikin sahabban annabi ana ce masa aba hindi ya kira ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dafa abinci sai yi wa annabi raɗa ya ce ina so ka zo ka ci abinci annabi ya ce me kace ina so a zo a ci abinci ya ce ina so a zo ka ci abinci a gidana kace me ce ya ce maza Allah ina so a ci abinci a gidana kai kace me annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ya maza Allah ina so ka je gidana da kai kadai zai abinci ka je ka ci yace jama'a ya ce mu je mu ci abinci gaba daya to matar shi ɗaya ne mutumin yana zuwa ya shiga cikin burma wajenta da ya burma wajenta a guje ce abinci manzo Allah ya taho da jama'a yanzu ya zamu kace ah to kana da wani ne bayan wannan da kai yace bayan da ta ce kai masa annabi yana sa hannu sai da mutum saba'in suka ci abinci kuma aka bar musu suka ci a gidan shi ya masa ya zama abincinsu na gida to kaga to sai annabi ya ce to in ka haɓar abahindin wanka halahu su a tsarin larabawa in mutum yana aikin jini wato wanzanci ba su cika ba shi girma ba to zuwan annabi sallallahu alaihi gidan sai ce to in kun tashi abu hindi yana da ya ku aura in kuma ne mu aure auren ku ku auren masa kaga har yanzu ina tuna Sheikh Ismail Idris Allah ya ji kansa da rahama yayi wannan wa mahauta da wanzamai dan da mutum mahaucin an ce yanka nama ba za a iya ci ba ba a ci amma zuwan wa'azin izala kamar yadda Malam Salihu Suleiman ya ambata alherin da ta zo da shi yana da ya kware da gaske Allah saka da alkhairi da so da haka jama'a wani abu kuma da ya faranta min rai shine Allah ya cire maka hasada wato wanda ya zo wurin nan sai ya ji daɗi kamar shi ya gina gurin ban ga wani wanda ya bakin ciki ko bakin ko jin haushi ba kowa yana murna wannan abun ba ƙaramin alheri ba ne malamin mu sheikh ismaila idris sai aka saya min mashin ina sakataren majalisar malamai ta ƙaramar hukumar jos lokacin ba a raba jos ta kudu jos ta arewa ba sai na je na kai malam na ce malam an samu mashin sai fito daga gidansa sai ce jama'a an samu malam nasiru doki ya zo ya yi munna ya munna hannu munna ma na ji kamar ta yi yawa saboda mana to sai ji wata malam alhaji haruna musa ya ba wa malam ibrahim mota malam ibrahim ya ce zai je gidansa sai ga malam ya je gidan yana masa murna to sai na ganin wannan tarbiyyar da malam ya mana ta rashin hasada wato ba karamar tarbiyya ba ce domin in mutane suna hasada to ba su da ci gaba ba za su ci gaba ba sam amma abinda Allah ya ba wani nasa ne fa abinda kuma ka gani a hannunka to shine rabanka to in kai hasadan nan ba za ka hana ubangiji ya bashi ba to tunda ba za ka hana ba wahalar me za ka yi kai wahala ka wahalar da kanka abin da Allah ya bayar da mutum ne abin da yake nasa nasa ne naka naka ne don haka wallahi ina ƙare ba wa jama'ar mu ta jama'ar zalar hasada wato Allah ya raba mu da ita da malamai wani yana karatu a wajen wani to ba dama ya wajen wani to amma yanzu ga shi dukkan mu almajirai mun zo gidan malam Hamza amma da ba a yin wannan sai a yi ta faɗa ma tsakanin tsangaya da tsangaya tsakanin makarantar wani da makarantar wani banda izala an yi raba mu da wannan Allah mun gode maka domin mai innal hasada ya kullu hasanat kama ta kullu nar al-hazab hasara tana cinye aikin da aka yi mai kyau ba mummuna ba mai kyan take konewa kamar yadda wuta take cin wato itace wanda yake bushashe kau da haka jama'a muna yi wa Allah godiya Allah ya mana albarka gaba daya bayan wannan yadda ake gane mutane suna da tauhidi fahimtar tauhidi wani abu ne wanda yake ya shafi rayuwa gaba ɗaya kuma ya shafi maza ya shafi mata ya shafi masu mulki ya shafi talakawa ya shafi malamai ya shafi wanda ba su ba haka tauhidi yake misali ƙur'ani ya zo da misalai da yawa saboda rashin lokaci amma in ka duba ashab mutanen da yake suwar littafi da aka zo aka yi bayanin mutanen gona ga na mai tauhidi ga mara tauhidi a cikin suwar littafi sai da ɗayan nan rashin tauhidinsa sai da ya sa ya hallaka amma tan aure ga mata ta annabi Nuhu da Lut suna zaune ƙarƙashin annabawan Allah amma rashin tauhidi da ha'inci ya kashe su ga wata a gidan fir'auna kuma Allah ya mata gida a aljanna ga wani mutum shi kadai daga karkara ya zo don ya ji wa'azi aka kashe shi zama shi ne dalilin shigarsa aljanna mutanen garin dalilinsu aka hallakar da su shi kadai tauhidi a fir'auna a kausin nasa sai ga rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktum iman saboda ka a kausin ma da ake da ita to za ka samu kansul ɗin ko na ƙaramar hukuma ne ko na state ne ko na federal ne sai an samu mai imani a ciki saboda me saboda shi imanin ƙarfi da yake da shi ƙarfin da imani yake da shi na tauhidi ya wuce komai rasulul huda sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faɗa yace da za a aji sai na abokar a wuri ɗaya a sa duniya gaba ɗaya ta masu imani to imanin su sai ya yi rinjaye duk duniya so da ƙarfin tauhidin da yake da shi so da tauhidi ba a gwada shi da irin tep ɗin da kake gani a'a ana gwada shi ne da aikin da mutum yake tsaye a kai Allah ka taimake mu kuma tauhidi rabo ne da Allah yake bayarwa wani yaro ba yahude bai da lafiya yana zuwa gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai rashin lafiya ta mashi babansa baya son ma'aiki amma kuma ya san dai a can zuciyarsa ya san manzo ne na Allah annabi yake mu je mu ga yaron nan sabai suka biyo ba ashe yaron nan ba zai tashi ba da ya zo duba sai ce kai talaki ka ce qul la ilaha illallah kai kalmar shahada da yake da rabansa sai duba ga baban shi sai zo duba annabi sallallahu alaihi wasallama yace abi abul qasim yace ka bi abin da baban kasim ya faɗa shine gaskiya wallahi na faɗin la ilaha illallah kuma ya shiga musulunci ya- ya ya- ya rasu saboda haka tauhidi ranar da mutane suke da shi shine suke da lafiya na jiki don suna tuna Allah ba wata musiba da za ta zo ta girgiza mutum ba wata dukiya da za ta yi ka duba ƙaruna da ya tara dukiya sai da mutane suka masa wa'azi suka ce inna ma ya ce Allah ne ba shi ya ya ce ya ce ba Allah ne ba shi da irin fahimta قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
subhanahu wata'ala ya nuna karuna yana jin dukiya ya sai da ya roki ba annabi Musa muna cikin ad- wurin nan ko da yake muna son taimakawa addini ba a roƙa mana Allah mu samu mi maya maya yace mm yace a roƙa mana Allah ai mu da muka samu maya maya za me za a yi ad- za a yi wadaƙa a yi- a ji daɗi ban Allah ya sa annabi Musa masa addu'a dukiya ta tare ta tare إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين To, ana nan mai dai ya ɗauko ta farko tun ƙarshe ya kammala. Allah ba da lada. Abin da ya nuna Genesis yadda abin ya faru ba shi da shi ya nema ya samu, amma duk abin da ka samu ka yadda za a maka wa'azi. Wabta gidi ma'ata kallahu zarar akhirah. abin da ka riga ka samu ya shigo na ilimi na dukiya na hankali na basira na sarauta na matsayi to da shi za ka nemi gidan lahira wallahi ko 'yan intanet ɗin nan masu nansu social media na in suna ƙarya wallahi mutum ya sha wahala a lahira kuma dukan lahira bayi da daɗi don ba a ba a watan wani na sha faɗa mun zo tafsiri a nan garin nake cewa dukan babba ba daɗi kowa sai dukan babba ba daɗi wanda ba sa ba da zakka yace dan Allah ku daure ku ba da zakka ku ba da zakka ku ba da zakka ku ba da zakka ku ba da zakka ku ba da zakka Allah ta anji yace wabta gifi ma ataka Allahu darda wala tunsa nasibaka min dunya har ka manta da rabon duniya da Allah ya baraka ci mai kyau ka sha a ganka bajau a ganka ran a ganka ragal fes har ma in matar ka kai ado kai ado ta gani kace wallahi yayi an mata tukunci da aljanna to saboda haka mu daure yace ka kyautata kamar da Allah ya kyautata maka karfe ne banna a bayan ƙasa Allah ba san masu banna yace a aishi da kansa ya samu kaza kaza ƙarshe me ya zama ba sai da ya rena kansa ba to saboda lokaci jama'a ina so in nuna mana tauhidi matsayinsa a jikin ɗan adam tun daga haihuwar mutum har zuwa komawarsa lahira to in ba shi da shi ba inda zai je da haka mu tsaya mu riƙe tauhidin nan kuma shi ba a mujamala da shi duk za ka yi misali an banda maganar tauhidi tsayawa ne car domin ka ga tauhidi duk sallah sai lokaci ya yi a zahar ba a yadda ma kai kafin lokaci ba sai in wata dalili ya zo magariba isha asubahi haka nan zaka sai lokaci ya yi azumi sai lokaci ya yi amma tauhidi kana barinsa da minti ɗaya to sai ka ji wata matsala sai dai wani dalili ya zo muna roƙon Allah ya taimake mu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhuyi ya gabatar mana da wa'azi na musulunci Allah ya saka masa da alkhairi wanda zai biyo mushi baya shine